ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu sauraro, barkanmu da wannan yammaci na ranar goma ga watan Ramadan, hijira shekara ta 1447, wanda ya zo daidai da 27 ga watan biyu shekara ta shida. ci gaba da karatu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda ƙungiyar jama'atu izalat da bida wa ikamati sunna da ke garin damban ke tsarawa a wannan shi ne zama na tara a cikin wannan wata mai albarka karatunmu na jiya mun tsaya a suratul a'raf aya ta hamsin da biyar za mu sake karanta aya ta hamsin da biyar za mu haɗa ta da ta hamsin da shida Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu Allah maɗaukakin sarki ya mana muwafaka na
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا ربكم تضرعا وخفيه إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين نعم وبنجي ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ku roƙi Ubangijinku kuna masu ƙanƙan da kai, kuma kuna yi a sirrance. A jiya mun yi bayani a kan kalma ta udu'u, tana ɗaukan ma'ana am shi ne ibada, ko kuma ma'anar khas ita ce addu'a. Wanda a karatunmu na jiya mun yi bayani a kan ita addu'a. Yana daga cikin lazuban yin addu'a. shine kankan da kai aka ita ma ibada idan za a yi ta kankan da kai ka nuna ma ubangiji subhanahu wata'ala kai ba komai bane kai ba kowa bane Allah madaukakin sarki baya son ibadar mutum mai jiji da kai mai nuna iyawa Allah yana buƙatar addu'a ko ibada ta mutumin da yake nuna ƙasƙancinsa da neman taimakonsa daga gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Haka ayyuka na ibada da ake ɓoye su, ana so mutum ya sarranta su ya ɓoye su, addu'a ta shigo ciki, an fi so mutum ya addu'a a ɓoye, sai dai idan gurbin yin addu'a a fili ɗin ne, kamar shugaba. da yake jagorantar mutane zai yi addu'a a fili kamar yadda manzan Allah ya addu'a a cikin alkunutu a sallah wannan an bayyana ta a fili manzan Allah tsira da aminta Allah tabbata gare shi ya yi addu'a a kuɗuba ko a kuɗubobinsa yana yin addu'a ya roƙi ruwa a kuɗuba ya fito an tara jama'a da yawan gaske an roƙi ruwa a bayan gari wato ba a lokacin sallar juma'a ba waɗannan duka gurare ne da suke nuna akan bayyana addu'a a fili amma addu'o'i na musamman da mutum zai yi to ana so ya ɓoye ya roƙi ubangiji subhanahu wata'ala biyan bukatansa ba tare da kowa ya sani ba ubangiji subhanahu wata'ala ya yaba annabi zakariya alaihi salatu wassalam yace zikiru rahmati rabbika abdahu zakariya iznada rabbahu nidaan khafiya katina ambatan rahamar ubangiji wato bawansa annabi zakariya yayin da ya roki ubangiji ya kira shi kira wanda yake koyayyen kira ya tashi shi kadai cikin dare ya roki ubangiji subhanahu wataala ya biya masa bukatunsa kuma Allah maɗaukakin sarki ya biya masa buƙatunsa. Don haka, addu'o'i na musamman wanda kai za ka yi ana so ka ɓoye su amma abin mamaki sai ka ga mutum ya fito social media yana roƙon Allah Allah ya masa kaza Allah ya masa kaza Allah ya masa kaza wanda wannan addu'a ibada ce ba sai ka fito ka bayyana ma duniya tun daga bango har bango kowa ya ga addu'arka da abin da kake roƙa a gurin Ubangiji subhanahu wata'ala ba ka ɓoye addu'a ka sirranta ta tsakaninka da Ubangiji subhanahu wata'ala sai dai irin nau'uka na addu'o'i da muka faɗa kamar wato guraren da mutum yake jagoranci da wani abu to wannan akan bayyana addu'a ko guraren da eh jama'a sun taru to ana iya bayyana addu'a wallahu ta'ala ala haka alqunutu duka jagoranci ne a ubangiji subhanahu wata'ala ce innahu la yuhibbul mu'tadin Allah baya son masu ta'addanci a cikin addu'a yana daga cikin ta'addanci a jiya mun kawo misalai ko to da yana daga cikin ta'addanci abin da yazo a cikin hadisi da manzon Allah tsira da aminta Allah tabbata a gare shi manzon Allah yake la yaqul ahadukum allahumma ghafirni in shi'ita allahumma a'tini in shi'ita wal ya'zim al mas'alata fa inna allaha la mukfiha lahu kada mutum zai addu'a ce ya Allah in ka ga dama ka mun abu kaza wannan ta'addanci ne babu ladabi a ciki ya Allah in ka ga dama ka bani ya Allah in ka ga dama ka gafarta min manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ya hana irin wannan addu'a ɗin, ka ce, Ya Allah in ka ga dama, ah, to, akwai wanda zai tilasta ma Allah ne, dama ake ya ga dama yake yi, don haka ka zo ka saka in ka so, in ka ga dama, ya Allah ka mun abu kaza, wannan akwai ƙarancin ladabi ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kamar ma mutum baya buƙatan abin da yake wajen Allah, idan tsoro ne ba ka tsoron hukubar Allah maɗaukakin sarki. da Allah shi yasa kake ce masa idan ka ga dama Allah ba a ce masa in ka ga dama babu mai tilasta shi idan kana da bukata da zaka roki ubangiji to ka girmama mas'ala ka dauke ta da muhimmanci sosai kar ka dauke ta wata lagalaga ka dauke ta babbar abace ta cancanta a roki Allah madaukakin sarki akan ta ya dawo ta ya kawo abin da kake roko ko kuma ya tunkuɗe maka abin da take wato bai tsoro mun fahimci wannan ko ka ɗauki abin sosai da muhimmanci kar ka ɗauke shi daga-daga to wannan ɗaukan abu da muhimmanci ladabi ne na addu'a rashin ɗaukan abu da muhimmanci ta'addanci ne a cikin addu'a mutum ya aikata abin da bai dace ba ubangiji ya ce wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kada ku yi barna a bayan ƙasa bayan ƙasa ta yi kyau malamai sun yi magana game da wato wannan barna wanda barna ce ta shafi dukkan nau'uka na barna daga cikin nau'uka na barna akwai shirka ubangiji subhanahu wata'ala ya hana shirka bayan tauhidi ya yaɗu a doron ƙasa an gane Allah ana bauta masa ruko da sunna sunanta gyara shirka bid'a sunanta barna saban Allah sunansa barna bi biyayya ga Allah subhanahu wata'ala sunansa gyara ubangiji subhanahu wataala ce zahara al-fasadu fil barri wal bahr barna ta bayyana a cikin kogi a cikin tudu wal bahr da kuma cikin kogi bima kasabat aydin nas aka ce barna anan gurin shine saban Allah madaukakin sarki ya bayyana a wasu tafsirai da aka yi wasu ka ce al-fasad shine al-qahfu da haka kada mu saba ma Allah madaukakin sarki bayan duniya ta yi kyau duniya ta gyaru ana bauta ma Allah maɗaukacin sarki mu kawo ɓarna wato maimakon gyara a ubangiji subhanahu wata'ala ya hana bata duk wani abu wanda zai zama ado ga ƙasa ko amfani ga ɗan adam da dabbobinsa ubangiji subhanahu wata'ala ya kushe waɗansu mutane waɗanda Allah yake faɗa yace wa idza tawalla sa'atil ardi liyufsida fiha wa yuhlika al-harsa wan nasl idan suka juya baya suna gaggawa a cikin ƙasa suna sabae suna barna suna halakar da alharsa wato shuka wan nasal da kuma halitta suna kokarin kashe dabbobi ba tare da dalili ba waɗanda bai kamata a zau bai kamata a kashe su ba suna kashe mutane da bai kamata a kashe ba wannan sunan sabarna ana zaune lafiya ka kawo rashin zaman lafiya to ka kawo barna a doran ƙasa bayan ƙasa ta samu kyau ta yi kyau ta gyaru da zaman lafiya ubangiji a tsara bishiyoyi haka kawai duniya ta yi kyau ta yi kore ta yi daɗin gani a zo a yi ta tsara bishiyoyi ba a dasa waɗansu wannan ya zama ɓarna mun fahimci wannan ko wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kada ku yi ɓarna a doron ƙasa bayan ƙasa ta yi kyau wada'uhu ku roki ubangiji subhanahu wata'ala wannan yana daga cikin laduba na addu'a khaufan kuna masu jin tsoron Allah wa tama'an kuna masu kwaɗayin wato rahmar Allah madaukakin sarki bauta ma Allah ko jin ko yin addu'a tare da kwaɗayi da kuma tsoro wannan ita ce addu'ar annabawa ita ce ibadar annabawa ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa innahum kanu yusari'una fil khairat lalle sun kasance suna gaggawa wajen aikata ayyukan alkhairi wa yad'unana raghaban wa rahaba suna roƙonmu suna masu kwaɗayi daga rahamarmu suna kwaɗayin rahamar Allah maɗaukakin sarki wa rahaba suna masu guje ma azaba ta Allah maɗaukakin sarki ubangiji subhanahu wata'ala ya sake ban waɗansu daga cikin bayinsa cikin suratul isra Allah maɗaukakin sarki ce أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا وأن أكي روقه وأن أكي روقه هما باين الله wato kamar mala'iku da ake bauta musu akwai masu bautar mala'iku akwai masu bautar annabawa kamar annabi Isa alaihi salatu wassalam akwai masu bautar mutanen kirki kamar masu bauta ma Uzairu suna cewa dan Allah ne shi ma to masu waɗannan din da ake bauta musu su ma yabtaguna ila rabbihimul wasilata suna neman kusanci ne zuwa ga ubangijinsu suna neman fada a wajen ubangiji subhanahu wataala ayyuhum aqrab kowa yana so a ce yana gaba gaba ya ya ya ku kusa da dan uwansa zuwa ga ubangiji subhanahu wataala wa yarjuna rahmatahu suna kwadayin rahmar Allah sai aka ce mi wa yakhafuna azabahu suna tsoron azabar Allah subhanahu wataala wannan ita ce ibadar ahlus sunna wal jamaa wadda ta yi sabani ta saba ma ibada irin ta ɗan ɗariku sufaye su sukan bauta ma Allah wai ba dan suna son su shiga aljanna ba ba kuma suna tsoron shiga wuta ba to wannan ba ita bace ibadar annabawa annabawa ibadarsu suna yi suna kwaɗayin rahmar Allah suna ibada suna tsoron azabar Allah subhanahu wata'ala wannan ita ce ibada da mutane ya kamata su ubangiji subhanahu wata'ala ya yi ga waɗansu mutane bayan annabawa mutanen ƙwarai suna ibada domin tsoron rahmar Allah tsoron azabar Allah da kwaɗayin rahmar Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki ya siffanta mana masu tashi cikin dare suna sallah. Allah ya ce ta tajafa junubuhum anil mabaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Gefen jikinsu yana nisantan gurbin kwanciya. Yad'una rabbahum khawfan wa tama'an. Suna roƙon ubangijinsu za su tashi da daddare suna roƙon ubangiji. suna masu tsoron Allah masu tsoron azabar Allah wa qama'an suna masu kwadayin aljanna suna masu kwadayin rahmar Allah madaukakin sarki shi yasa suke wannan bauta din dan guje ma me dan guje ma azabar Allah da kuma kwadayin rahmar Allah subhanahu wataala wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma game da abin da muka arzuta su suke ciyarwa har ila yau Allah madaukakin sarki ya siffanta waɗansu cewa su ne ‘yan aljanna cikin suratul insan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce mai, Inna ma nufi imukun, liwajahin lahi, la nuridu minkum, da za'an wala shukura inna nakhafu inna ma nufi eh? inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira fa waqahum Allahu sharra dhalika al-yawmi wa laqahum nabaratan wa surura suna cewa muna ciyar da ku ne li wajhillahi don Allah madaukakin sarki la nuridu minkum jaza'an wala shukura ba ma nufin ba ma bukatan ku sakanta mana da komai wala shukura ba ma bukatan ku gode mana inna nakhafu min rabbina yawman abusa kam tsarira muna tsoron wata rana daga ubangiji wanda ranar sharrinta sharri ne babba wanda fiskar mutum za ta murtike sosai mun gane ko fiskar mutum za ta murtike sosai a wannan rana din Allah ya ce sai Allah ya kare su sharrin wannan rana ya musu sakamako da gidan aljanna Allah maɗaukakin sarki ya dace da mu. To wannan ita ce addu'ar mutanen ƙwarai, ita ce addu'ar annabawa, ita ce kuma ibadarsu, suna kwaɗayin rahamar Allah maɗaukakin sarki, suna tsoron azabar Allah maɗaukakin sarki. Sanda kake addu'a abin da ya kamata ka hararo a cikin zuciyarka kenan. Kana addu'ar, kana yin ibada ce, kana neman rahamar Allah, kana kwaɗayin rahamar Allah, kana tsoron azabar Allah maɗaukakin sarki. manzon Allah tsira da aminta Allah tabbata a gare shi yace ku roki ubangiji kuna masu sakankancewa cewa Allah madaukakin sarki zai amsa muku addu'a domin Allah madaukakin sarki baya karban addu'ar wanda zuciyarsa take gafalalliya yake cikin wasa ana so in za ka yi addu'a ka nutsu ka mai da hankali akan abin da kake roƙo ya zama zuciyarka tana kula da abin da kake roƙon tana kwaɗayin rahamar Allah bayan abin da kake roƙon mun fahimci wannan ko kana roƙon Allah ya baka abu kaza tare da cewa eh kuma kana samun lada tare da cewa ana kankare maka zunubi Allah madaukakin sarki zai kare ka daga shiga wuta saboda Allah ka roƙa ba gurin boka ka je ba mun gane ko kai ibada Allah madaukakin sarki ya dace da mu ubangiji ya ce inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin lalle rahmar Allah kusa ne game da masu kyautata ibadarsu masu kyautatawa ga ga bayin Allah subhanahu ta'ala. wannan yana nuna mana cewa rahamar Allah madaukakin sarki tana kusa amma kusa da suwa al-muhsini muhsinin yazo a cikin hadisi manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yace an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ihsani shine ka bauta ma Allah kamar kana ganin Allah madaukakin sarki idan baka ganin sa to shi yana ganin ka to a nan gurin sanda kake addu'a kana roƙon rahamar Allah Allah ya baka rahamarsa Allah ya biya maka bukatunsa eh bukatu da kake nema Allah ya tunkuɗe maka abin da kake tsoro to amsa addu'a tana kusa ga wanda yi waɗannan dokoki da ka'idodi da ladduba da muka faɗa saboda da kake addu'a ka yi shi yanda ya dace to ka ihsani mun gane ko kana addu'a kana ji Allah zai amsa maka kai ihsani a cikin addu'arka ka bi dokoki da sharuɗa na addu'a baka yi ta'addanci a cikin addu'a ba kai ihsani to wanda ya cika waɗannan dokoki da laduba da sharuɗa na ibada to Allah madaukakin sarki zai sadar da shi zuwa ga rahamarsa rahamar Allah tana kusa da shi insha Allah ta'ala malamai sun tattauna eh wannan aya kamar faɗin Allah madaukakin sarki wa rahmati wasi'at kulla shay'in rahmata ta mamaye komai da komai fasaktubaha lil ladina yattaqun zan rubuta ta ga masu jin tsoron Allah bi ma'ana zan wajabta rahmata ga masu jin tsoron Allah shine inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin in dai ka kasance mai jin tsoron Allah mai ihsani mai bin dokokin Allah madaukakin sarki to an fi tsammanta karban addu'arka shi yasa mutanen kwarai tun a zamanin manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi kai tun kafin wannan lokaci idan bala'i yayi bala'i akan zo a san mutanen kware a ce su addu'a Fir'auna wanda zamu karanta a gaba insha Allah a cikin wannan sura da bala'i ya musu bala'i me suka zo suka yi ba Fir'auna aka roƙa ba da yake cewa shine ubangiji gurin annabi Musa ake zuwa saboda shi mutumin kware ne mai jin tsoron Allah ne sai annabi Musa ka roƙa mana Allah ya yaye mana wannan bala'i idan ya yaye mana za mu imani da kai sai ya musu addu'a sai Allah ya yaye ya yaye musu bala'i a zamanin manzon Allah idan bala'i yayi bala'i akan zo gurin manzon Allah a ce ya manzon Allah ka roƙa mana Allah saboda me shine ake tsammanta masa mutumin kwarai a wannan lokaci kuma hakan din ne sai ya roƙi Allah sai Allah madaukakin sarki ya yaye bala'i a mutane don haka mutum ya zama mutumin kwarai an fi tsammanta karɓan addu'arsa ya zo a cikin hadisi Abu Huraira ya ruwaito manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yake cewa inna Allah ta'ala tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiba Allah madaukakin sarki mai tsarki ne Allah baya karban aiki sai mai tsarki wa inna Allah ta'ala amara al-mursalina bima amala bihi eh amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin Allah ya umarci mu'minai irin umarnin da yi wa annabawa faqala ya ayyuhan nasu kulu min ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun Allah ya kira annabawa eh mu'minai yace ya kuma su imani ku ci mai dadi daga cikin abin da muka arzuta ku bi ma'ana ku ci halal ku ci abin da yake halal daga cikin abin da muka arzuta ku kuma ku gode mu Allah madaukakin sarki idan da gaske bautar Allah din kuke annabawa aka ce ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim basir alim ko inni bima ta'maluna alim ya ku annabawa ku ci na halal kuma ku yi aiki na kwarai lalle ni masani ne game da abin da kuke aikatawa bayan manzon Allah ya karanta waɗannan ayoyi sai ya ambaci wani mutumi yana yawaita tafiya yayi mutu mutu yayi ƙura abin tausayi ya daga hannu yana roƙon Allah subhanahu wata'ala yana cewa ya ubangiji ya ubangiji ka taimake ni ya ubangiji ka bani amma abincinsa haram abincinsa haram tufafinsa haram an ciyar da shi da haram kuna ga wannan za a amsa masa addu'a ji manzon Allah ba za a amsa masa addu'a ba dan haka inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin wa rahmati wasi'at kulli shay'in fasa'aktubaha lil ladina yattaqun rahmata tana kusa da masu ihsani mutanen kwarai masu kyautata ibada to su ne rahama ta tafi wato shafa waɗanda ba sa kyautata ibada su kuma sun fi kusa da azaba mun fahimci wannan ko azabar Allah ta fi kusa da masu saban Allah madaukakin sarki rahamar Allah ta fi kusa da masu me da masu bin Allah madaukakin sarki masu kyautata ibadar su ga Allah madaukakin sarki dan haka idan ka zama mutumin kwarai zaka zama mustajabud du'a wanda ake amsa addu'arsa muna roƙo Allah maɗaukakin sarki ya sa mu zama mutanen ƙwarai ya amsa mana addu'o'inmu. Na'am, malamai sun tattauna ta ɓangaren larabci, aka ce, Inna rahmatallahi ƙaribun minal muhsini. Rahama mu'annas ce ko, tana da ta'ud ta'anis, sai aka ce ƙaribun kusa. Ƙarib kuma namiji ne, to yana daga cikin maganganu, an yi maganganu da dama masu yawan gaske game da wannan. wasu ka ce ma'ana rahama ana nufin sawab lalle ladan da Allah zai bayar qaribun minal muhsinin yana kusa da masu kyautatawa dan haka sai aka yi amfani da sifa ta sawab maimakon rahama mun fahimci wannan ko idan muka dauki wannan babu iskali wajen kawo qaribun wannan wasu daga cikin malamai haka suka wajjaha wannan wato eh tarkibi na larabci wasu daga cikin malamai suka ce rahama mace ce amma mu'annas ne majazi akwai mu'annas majazi akwai mu'annas hakiki mu'annas hakiki mace ta hakika eh female gender kenan ko na hakika shine abin da aka samu macen suna kamar ka ce Aisha Fatima Maryam wannan ana kiransa mu'annasun hakiki amma duk abin da ba mutum ba wani jinsi ne na wani abu amma sai aka ba shi jinsin mace suka ce wannan majaz ba haƙiƙa ba ne da haka rahama mu'annas ne majazi shi kuma mu'annas majazi ya juzu tazkiruhu wa ta'anisuhu idan zaka ka masa sifa zaka iya mai da shi mace zaka iya mai da shi namiji mun gane wannan ko sai ka ce inna rahmatallahi qaribun ya zama rahmar Allah saboda ita mace ce ba ta haƙiƙa ba wasu ka ce rahama ɗin jam'i ce, domin tana da yawa rahamar Allah maɗaukakin sarki. Duk yadda jam'i ya zo kuma to idan za ka kawo masa sifa tana iya kawo masa namiji mun gane ko kamar yadda Allah ce wal mala'ikatu mala'ikatu kaga mu'annas ne sai aka ce ba da zalika sai aka ce me zahir mun gane ko zahir suka ce to anan zaka ce daidai ne wa inna rahmatallahi sai a ce qaribun saboda rahamar tana da yawa mun fahimci wannan ko wallahu ta'ala alam abu na gaba suka ce rahama ta kasu kashi biyu a karib kai ya kasu kashi biyu idan aka ce karib yana daukan abu na kusa distance kusancin distance na abu mun gane ko sannan karib yana daukan ma'ana na nasaba dangantaka ta jini suka ce idan dangantaka ce ta jini idan mace ce sai a siffanta ta da mace sai a ce fulanatun karibati wance yar uwata ce ta jini mun gane ko amma idan tana kusa da kai ne sai ka ce fulanatun karibun minni wannan ya juzu zalika wance tana kusa da ni wato ga gidanta ga gidana kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin alqur'ani yace yas'alukan nasu ani sa'a wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu sai aka ce qariba wa ya sanar da kai ai tashin alkiyama tana nan kusa kun ga ba a ce qaribatan ba sai aka ce qariba wa ma yudrika la'alla sa'ata sai aka ce takunu qariba suratu shura ko fajara a shura dai ko wa ma yudrika a wa ma yudrika a la'alla sa'ata takunu qariba shura mun gane yawa wannan wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu shura bane qarib ko ayu nabi taqillaha ne suratul abun ne azazi ahza azazi eh ai su biyu ne ai akwai ashura da wace ce ta shura din Eh? Na'am. Allah maɗaukakin sarki da ta damu. Eh, mahaddata a sake hadda sosai. A wasa hadda sosai ke kyau. Na'am. Ah, mun fahimci wannan ko? Da haka a sa'a dai ana maganan kusanci na distance ne. Sai aka ce qarib, ba a ce qaribatun ba. Mun fahimci wannan ko? Suka ce wannan haka yake a yaren Larabci akan fassara akan ɗauki distance sai a mai da shi namiji amma idan ƙaraba ce ta kusantaka ta jini to mace sai a siffanta ta da macenta namiji a siffanta shi da namijinsa wallahu ta'ala a'lam na'am bayan wannan ubangiji subhanahu wata'ala ya mana bayani akan yadda za a roƙe shi yadda za a bauta masa da kuma yadda rahamarsa take kusa sai Allah ce wa huwa allazi yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmati wa huwa allazi yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmati na'am hatta idza aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyitin fa anzalna na'am فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات mm.
كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون na'am ubangiji subhanahu wata'ala yace wa huwa allazi yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmatihi shine wanda yake aiko da iska bushran ta zama mai albishir baina yaday rahmatihi game da abin da zai zo na rahamarsa a gaba hatta idza aqallat sahaban har sai idan ita iska ta dauki wato girgije siqalan mai nauyi suqnahu li baladin mayyitin sai mu kora shi zuwa ga wani gari wanda yake matacce fa anzalna bihi alma'a sai mu saukar ruwa da wannan girgije din ko daga wannan girgije fa akhrajna bihi min kulli samarat sai mu fitar da nau'uka daban-daban na dukkan ƴaƴan itaciya kazalika nukhrijul mauta kamar haka muke rayar da matattu muke fitar da su daga kaburburan su la'allakum tazakkarun da tsammanin za ku zama masu tunani game da waɗannan ayoyi na ubangiji subhanahu wata'ala wannan aya wato ci gaba ne da bayani game da ni'imomin ubangiji subhanahu wata'ala da ikonsa da ke nuna mana kaɗaitakarsa da Allah maɗaukakin sarki ce inna rabbakum Allahu allazi khalaqa samawati wal arda to wa huwa allazi yursilu riyaha ubangijinku shine ya halitta sammai da ƙasa gaba ɗaya har zuwa ƙarshen aya sannan daga cikin ni'imarsa shi yake aiko da iska riyah a cikin alqur'ani idan ta zo da jam'i to iska ce ta rahama mun gane ko wa huwa allazi yursilu riyaha mubashshiratin shi yake aiko da iska domin ta zama mai albishir kun ga anan sai aka ce riyaha amma idan ta zo da rih to takan zo a matsayin iska ce ta azaba kamar yadda Allah ya aiko wa adawa iska fa arsalna alaihim rihan sarsara sannan Allah madaukakin sarki yace mai rihun fiha azabul alim iska ce akwai azaba mai raɗaɗi a cikinta, wallahu ta'ala alam. Allah shi yake aiko da iska, mubashiran, a bushran ta zama albishir. Wannan kalma tana da ƙira'o'i daban-daban kusan ƙira'a guda biyar daga cikin ƙira'o'i na malamai guda bakwai. Daga ciki wannan ita ce ta farko bushran, kuma Asim shi kaɗai ya karanta ta da wannan ƙira'a ɗin. Bushran, sauran sun karanta da nashran nushran nushran mun gane ko nasharan wannan su ne kira'o'i game da wannan wato e, kalma ta bushra idan muka ɗauke shi a bushran ana nufin albishir wannan ya dace da faɗin Allah maɗaukakin sarki wa min ayatihi an yursila riyaha mubashirati yana daga cikin ayoyin Allah yana aiko da iska ta zama mai yin albishir mun gane ko yana aiko e iska ta zama mai yin albishir game da abin da ya zo daga cikin rahamominsa a nashran idan aka ce nashar shi ne ta da abu ko kuma abin da yake wato dunkula a guri ɗaya a wargaza shi mu ubangiji shi yake aiko da iska wanda wannan iskan za ta wato raba ruwa ko za ta wargaza ruwa ta yayyaɗa shi waje-waje mun fahimci wannan ko za ta rarraba ruwa ta yayyada shi waje-waje ta tantana shi ta ba da shi bayan da yana tura a waje ɗaya yanzu kuma za ta baza shi ta watsa shi cikin garuruka a wannan kenan hatta iza aqallat sahaban har idan iskar ta ɗauki girgiji iska za ta taso sai ta ɗebi gajimare sai ta ɗauke shi sai tana tafiya da shi siƙalan mai nauyin gaske kun ga ubangiji ya siffanta girgije da nauyi iska kuma ya take abu ne wanda yake mai taushi mun gane ko amma duk da taushinta saboda Allah ya nuna mana aya sai ya nuna tana ɗaukan abu mai nauyi mun fahimci wannan ko kamar yadda ruwa yana da laushi amma duk da laushinsa sai yake ɗaukan mai sai yake ɗaukan jirgin ruwa wanda yake makare da kaya wannan in ba Allah ba zai mana wannan sai Allah maɗaukacin sarki Allah yana nuna mana ikonsa ta ko'ina to wannan iska mai tafshi wacce take mai laushi za ta ɗauki gajimare wanda yake mai nauyi sannan sai mu kora shi zuwa ga ina zuwa ga gari wanda yake matacce ubangiji subhanahu wataala ce wa huwa allazi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanasu shi yake saukar da ruwa bayan mutane sun fidda tsammani Allah madaukakin sarki yace wa min ayati alam yarau anna nasuqul ma'a ila al-ardi juruzi fa nukhrij bihi zar'an ta'kulu minhu an'amuhum anfusuhum afala yubsirun basu gani ba cewa muna koro gajimare anna nasuqul ma'a ya taho da ruwa ilal ardil jurus zuwa ga wata ƙasa wacce take kekashashiya ta bushe sai mu fitar da tsiro mu shayar da su mu ciyar da su mu ciyar da dabbobin su lalle wannan aya ce a fili Allah madaukakin sarki ce ya kamata mutane su zama masu hangen ayoyin Allah madaukakin sarki to wannan aya ta Allah madaukakin sarki za ta kasance Allah zai kora gajimaran libaladin mayyit libaladin mayyit wasu malamai suka ce ila baladin mayyit zuwa ga wani gari wanda yake eh matacce kamar yadda Allah ce kullun yajri li ajalin musamma ai ila ajalin musamma kowanne daga cikin rana da wata yana gudanuwa zuwa ga me wani ajali da Allah ya ambata kenan huruful jar tatanawa harufan jarra wata wani harafin yakan yi amfani a wajen wani harafin mun fahimci wannan ko wannan kenan li baladin mayyit wasu suka ce ma'ana li baladin mayyit lamun dinna tana nufin lamun ce ta mallaka ai suqnahu li baladin mayyit za mu koro shi ya zama na wani gari matacce za mu ce hadha sahabu yakunu fihi kaza li baladi kaza wa kaza li baladi kaza wannan gajimaran ruwan cikin sa ton kaza yana gari kaza mun gane ko daga guri kaza zuwa guri kaza daga guri kaza kuma zuwa guri kaza ton kaza kowanne Allah madaukakin sarki zai ba da kaso na kowane gari a wannan gazimara wannan yana nuna mana mai iko na Allah subhanahu wataala gashi nan ya taho sai Allah ya san iya da zai tsaya wani lokaci sai kaga an fara ruwan sama tun daga Maiduguri har Sokoto ruwan sama ake yi in ka je ko ina zaka ga ruwan sama ake yi to Allah ya tsara yadda zai zubo ruwan sama in ya zo Bauchi State local gamman kaza a local gamman din ma na guri kaza ya fi na guri kaza yawa wannan shine ma'ana suqnahu li baladin mayyit za mu kora shi kowane gari matacce yana da nasa kasa mun fahimci wannan ko Allah madaukakin sarki ya dace da mu a fa akhrajna bihi sai mu fitar fa anzalna bihi sai mu saukar da shi nan ma malamai sun masa fassarori guda biyu bihi suka ce bi sababihi ba'un din nan tana nufin ba'u sababiyya a dalilin wannan gajimara mun gane ko sai mu saukar da ruwan sama shine fa anzalna bihi ma'a wasu suka ce bihi tana nufin minhu daga wannan gajimaran sai mu saukar da ruwan sama kamar yadda Allah ce ainan yashrab biha ibadullahi wadda idaniyar ruwa ne bayin Allah suna shan ruwa biha ay minha mun gane ko daga wannan idaniya wallahu ta'ala alam wannan fassara guda biyu duka tayi eh sai mu saukar daga wannan gajimara mu saukar da me ruwan sama mun gane ko ko ko mu saukar a dalilin wannan gajimara ya zama gajimaran shine ala din da yake saukar da ruwan sama fa akradna bihi min kulli samarat sannan sai mu fitar da duk wani dan itaciya kazalika nukhrijul mauta kamar haka muke rayar da matattu ayoyi da dama a cikin alkur'ani sun zo sun mana wannan bayani cewa Allah madaukakin sarki yakan buga mana misali da saukar ruwan sama tare da me akan cewa za a rayar da mutane idan sun mutu Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul kaf alan bismillah ka mana ayoyi eh wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakan فأخرجنا به جنات وحب الحصيد والنخلة باسقات لها طلع نديد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا سيأكتمي كذلك الخروج الله مدوكاكين سركي يا أمبتي yadda yake saukar da ruwan sama da yadda yake fitar da tsirrai sai Allah madaukakin sarki ya ce me a fa ahyayna bihi baldatan maita muka rayar da wani gari matacce sai Allah ce kazalikal khuruju kamar hakan nan za a fitar da ku daga cikin kaburburan cikin suratul hajji aya ta uku ko Allah madaukakin sarki ya ambaci wannan Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al-ba'th fa inna khalaqnakum min turabin har Allah yace wa taral arda hamidatan fa idza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat wa anbatat min kulli zawjin bahij ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير الله مدوكاكين سركي سي وترى الأرض حامدة جامدة كو حامدة حامدة ذاك ga kasa abushi fa idza anzalna alaiha almaa idan muka saukar mata da ruwa daga sama sai kaga ta girgiza ihtalfa warabat ta kubbura wa ambatat min kulli zawjin bahij za ta fitar da duk wani dan itaciya kala biyu bahij mai burgewa mun gane ko za ta fitar da ‘ya'yan itaciya mace da namiji masu burgewa sai Allah ce zalika bi anna Allah huwal haqq mun muku wannan misali dan ku san Allah gaskiya ne wa annahu yuhyil mauta kuma yana rayar da matattu kenan an buga mana misali da ruwan sama da fitowar tsirrai akan cewa za mu mutu kuma za a tada mu wani ya zo ya tambayi manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi game da rayar da matattu yace baka taba wucewa a garinku ta wani guri da yake kaikashashe babu ciyawa ba yace na gani na wuce ta gurin yace yaya ka gani bayan an yi ruwan damuna ruwa ya bugi gurin yayi kore ko bai ba yace yayi kore sai yace to kazalika nukhrijul mauta kamar haka Allah ya faɗa za mu fitar da matattu mun fahimci wannan ko Allah madaukakin sarki ya datar da mu dan haka kamar yadda damuna take zuwa mu ga duniya ta yi kore ta wuce mu ga duniya ta kekashe ta dawo duniya ce kore hakan nan Allah madaukakin sarki zai tada mu bayan mu mutu ubangiji subhanahu wataala ce la'allakum tazakkarun an buga muku wannan misali domin ku zama masu tunani sai ubangiji ya ce wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu
wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi izni rabbih والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون نعم yanzu ubangiji ya mana misali ya tabbatar mana daga cikin ni'imarsa shi yake saukar da ruwan sama in ya saukar da ruwan sama ruwan saman a sababinsa ana samun tsirrai shukoki bishiyoyi to amma sai Allah maɗaukakin sarki sai ya ba mu wani misali sai ce wal baladu tsayyib kasa ko gari ko yanki mai kyau ya furuji na batuhu tsayyiban yana fitar da tsirransa masu kyau shi ba bi izini rabbihi na da izinin ubangiji subhanahu wata'ala wallazi khabusa garin da yake mara kyau kasar ta ba mai kyau ba la yakhruju ko da an zubo da ruwan sama babu abin da ke fitowa sai bushashiyar ciyawa wato ciyawa wacce ba ta da amfani mun gane ko wahala sai wahala ne ke fitowa a ƙasa kazalika nusarriful ayati kamar haka muke juya ayoyinmu la'alla liqaumin yashkurun ga mutane masu godiya nan wani misali ne Allah madaukakin sarki ya buga mana ya ce shi yake zubo da ruwan sama amma in ya zubo da ruwan sama ƙasa tana fitar da tsirrai sai dai ko ina da irin yadda yake fitar da tsirransa idan gari mai kyau ne ƙasa mai kyau ce to tana fitar da tsirrai masu kyau idan ƙasa mara kyau ce tana fitar da tsirrai marasa kyau ko kuma ma a yi ruwan saman ruwan ya bugi ƙasa amma ba wani abu da zai fito sai ka zo ka ga babu komai a gurin me ake nufi da wannan wannan misali ne wanda a haƙiƙaninsa za mu fassara shi kuma za mu iya zaƙulo wasu fa'idodi a cikin wannan misali ɗin. Ƙasa mai kyau tana fitar da tsirranta masu kyau, da haka idan kana son gonarka ce kyau sai ka inganta ta. Mun gane ko? Kar ka dogara ka ce, ai Allah in yi ruwan sama, ruwa zai bigi shuka ta, za ta tsiro zan samu, ka kai mata taki. Mun gane ko? taki shi yake sa ƙasa ta zama mai kyau amma in ka bar gonarka ta zama kulesheshe to kulesheshe ne zai fito maka mun fahimci wannan ko wal albaladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi izni rabbih yana fitar da tsirransa amma da izinin ubangiji abu na biyu sai Allah ce bi iznihi da izininsa wannan yana nuna mana ittikhadul asbab rukun sababi ka gyara gonarka sannan kuma tawakkal ala Allah ka yi tawakkali ga Allah maɗaukakin sarki kar ka yi burin ai kar ka yi wato alfahari cewa kai ka kai taki gonarka ka je ka juya taki tirela dan mai dubu a gonarka dan haka kai ba makawa kawai zaka samu gero da dawa da gyada da waye da waye da waye to sai kai tawakkali ga Allah maɗaukakin sarki ka roki Allah maɗaukakin sarki ka mai da al'amari ga Allah maɗaukakin sarki Allah shi yake fitar da abin ko da gonar taka ta yi kyau mun fahimci wannan ko wannan kenan a nan ta wani ɓangaren kuma yana nuna mana duk sanda za ka yi abu to ka nemi tushe mai kyau idan za ka yi kana son ƴaƴa to ka samu mata ta gari domin mata ta gari tana aifan ƴaƴa na gari amma da izinin wa da izinin Allah madaukakin sarki uba na gari yana haifar da ƴaƴa na gari da izinin wa da izinin Allah madaukakin sarki manzon Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi ya nusar da mu cewa muna duba waɗanda za mu aurar musu muna duba waɗanda za mu aura domin jini yana naso idan tsatsan mutane tsatso ne mai kyau to ka je ka yi aure a wannan gurin idan tsatsan su tsatso ne mummuna to kar ka yi aure a gurin mun fahimci wannan saboda mai albaladu tsayyib yakhruju nabatuhu tsayyiban mun gane ko bi izni rabbihi gari mai kyau toshe mai kyau tsiransa yana fitowa shi ma kyakkyawa da izinin wa da izinin Allah maɗaukakin sarki wannan ya nuna kenan wani lokaci akan samu canji za ka iya ganin mutum ɗin ba na ƙwarai ba ne amma kuma ya haifi ɗan ƙwarai mun fahimci wannan ko wallahu ta'ala alam wallazi khabusa haka mutumin da yake mummunan mutum matar da ba mai kirki ba mutumiyar ƙwarai ba to ba a so ka aure ta mijin da ba na kwarai ba ba a so a aurar masa domin ƴaƴansa suna iya me suna iya koyi da shi mun fahimci wannan ko albaladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi idzni rabbih wallazi khabusa la yakhruju illa nakida to haka duk abin da zaka yi yanzu idan mutum yana so dabba mai kyau sai kaga ya samu mata waya rago mai kyau haka ne ko za ka ga ita ma kanta tinkiyar ko akuyar idan kana so tana maka haifuwa sai ka samu mai kyau sai ka ce wannan ta iri haka ne ko to haka a zamantakewar mu na aure kamar yadda muke zaben iri mai kyau na dabba to ya kamata idan zaka auri mata ka zabi iri mai kyau Allah madaukakin sarki ya dace da mu Allah ce kazalika nusarrifu al-ayati liqaumin yashkurun kamar haka muke jujjuya ayoyi ga mutane domin su gode mu Allah subhanahu ta'ala, mun gode mu Allah madaukakin sarki da ya ganar da mu waɗannan ayoyi na'am za mu ƙara ko za mu tsaya saura minti goma bismillah karanta
لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين نعم وبنجي سبحانه وتعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه حقيقة من أيكو النبي نوح زواج متاننسا faƙala ya ƙaumi ya ce ya ku mutane na ubudullaha ku bauta ma Allah malakum min ilahin ghairuhu ba ku da wani abun bauta kuma bayan Allah inni akhafu alaikum azaba yawmin azim ni ina je muku tsoron azabar wata rana mai girma wato azabar ranar tashin alkiyama annabi nuhu alaihi salatu wassalam shine farkon annabi manzo da Allah ya aiko a doron ƙasa kafin sa babu shirka har aka samu wani lokaci da aka san wasu mutanen kwarai masu biyayya ga Allah masu tauhidi sai suka rarrasu a wannan lokaci shedan sai ya zo ya zayyana wa mutanen cewa waɗannan mutane a yi hotunansu a kafa a zaurukansu domin ana tunawa da su aka yi hotunansu aka kafa a zauruka domin ana tunawa da su da tafiya ta tafiya waɗanda suka yi waɗannan hotuna suka rasu sai shaidan ya zo sai yake cewa na bayansu ai su ne eh, Allah da ake bautawa shikenan aka ci gaba da bauta musu daga nan sai Allah ya aiko annabi Nuhu alaihi salatu wassalam ya zo ya gargadi a waɗannan mutane cewa a bauta mu Allah madaukakin sarki shi kadai da ya zo ya musu gargadi sun riga da sun yi nisa wajen bautar gumaka qala al mala'u min qawmi sai wasu jama'a wato masu matsayi a cikin mutanensa suka ce inna lanaraka fi dalalin mubin muna ganin ka kana cikin bata bayyananne qala yace ya qaumi ya ku mutane na laysa bi balalatun babu bata tattare da ni walakin ni rasulun min rabbil alamin ni manzo ne daga ubangijin halittu gabaki daya Allah madaukakin sarki shi ya aiko ni uballighukum risalati rabbi nazo dan na isar muku sakon ubangiji subhanahu wataala wa ana wa, a- wa ansahu lakum na muku nasiha wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun na san abin da baku sani ba daga ubangiji na subhanahu ta'ala. Allah ya sanar da ni ilimin da ku baku sani ba wannan shine abinda suka faɗa masa a annabi nuhu alaihi salatu wassalam ubangiji subhanahu ta'ala ya ba mu wato labari Allah madaukakin sarki yana cewa a game da wato eh, su mutanen annabi Nuhu sun jefe shi da bata sun jefe shi da kan cewa shi ba mutum bane mai arziki wannan ya zo a cikin alkur'ani mai girma a ayoyi daban-daban a annabi Nuhu yake cewa aw ajibtum kuna mamaki ne an ja'akum dhikrun min rabbikum cewa tunatarwa ta zo muku daga ubangijinku ala rajulin minkum daga wani mutumi ta bangaren wani mutumi daga cikinku ku liyunzirakum dan ya muku gargadi wala allakum eh haka ne ko watattaku walitattaku dan ku ji tsoron Allah wala allakum turhamu kuma dan Allah ya muku rahama sai ku yi mamaki anna eh mutanen baya idan aka zo ana musu gargadi suna musu an musu an zo musu da annabi ko kuma annabi ya zo musu saboda a cikin su ya tashi suna so su ga bako wannan ita ce ɗabi'arsu ubangiji ya ce akanan nasu ajaban an auhaina ila rajulin minhu mutane suna mamaki ne dan mun yi wahayi a wani mutumi daga cikin su an anzirin nasa ubangiji yace bal ajibu an ja'ahu munziru minhu fa qala al kafiruna hadha sahirun kazzab sun yi mamaki cewa eh fa qala al kafiruna hadha shay'un ajib sun yi mamaki cewa wani mai gargadi ya zo musu daga cikin su to su abin da ba sa so kenan ubangiji subhanahu wataala ce zalika bi annahum ta bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati faqalu abasharun yahdunana fakafaru wa tawallaw wastaghana Allah wallahu ghaniyyun hamid nan sun tsani a ce mutun ne yazo mun gane ko bayan a cikin kudin ma ba sa so a ce mutun ne sun fi san mala'ika kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce wa ma mana annasu an yu'minu iz ja'ahumul huda illa an qalu aba asallahu basarar rasula mutane babu abin da ya hana su yin imani lokacin da shari'a ta zo musu kawai dalilin da ya hana su imani cewa suka yi kuma Allah zai aiko dan adam mutum Allah zai aiko mana ai da sai aiko mala'ika Allah ce walau ja'alnahu malaka la ja'alnahu rajula da za mu aiko mala'ikan ai ba a mala'ika za mu aiko shi ba siffar mutum za mu aiko shi to nan ma wala labasna alaihim ma yalbisun da an sake kidimar da su mun gane ko da sun sake dimaucewa sun kidime su ta to ai mutum ne ba mala'ika ba to Allah madaukakin sarki haka ya tsara zai aiko mutum a mutane domin ya zama rahama ga su mutane din ubangiji subhanahu wataala ya ce a fakazzabuhu sai suka karyata annabi nuhu alaihi salatu wassalam fa anjaynahu sai muka tseratar da shi da suka karyata annabi nuhu lokaci bayan ya ja annabi Nuhu yayi addu'a Allah madaukakin sarki ya umarci annabi Nuhu da yayi ne ya kera jirgin ruwa ya kera jirgin ruwa suka shiga cikin jirgin ruwa da shi da waɗanda suka yi imani Allah madaukakin sarki ya tseratar da annabi Nuhu da mutanansa wallazina ma'ahu fil fulki a cikin jirgin ruwa wa aghraqana allazina kazzabu bi ayatina wanda suka karyata ayoyinmu su kuma muka dilmiyar da su muka nitsar da su a cikin ruwa innahum kanu qauman amin sun kasance mutane ne makashi wani irin makanta makanta ta ganin ayar Allah madaukakin sarki fa innaha la ta'mal abasar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur ba ido bane yake makancewa ga kafirai zuciyar da ke cikin kirjinsu ita ne take makancewa da haka yanzu zuciyar ta makance ba su yi imani ba shine Allah madaukakin sarki yace innahum kanu qauman alil ubangiji yace walaqad zara'ana li jahannama kaseeran min al-jinni wal ins sai aka ce lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum azanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha suna da idanuwa amma ba sa gani da idanu mun fahimci wannan ko ulaika kal an'am bal hum adall waɗannan sai ka ce dabbobi ubangiji yace sun fi dabbobi bacewa eh ulaika humul ghafilun waɗannan su ne gafalallu Allah madaukakin sarki ya dace da mu to wannan ubangiji ya fara ba mu labari a baya idan muka duba surar idan muka tuna Allah ya ce ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wanda sakon surar gaba ɗaya shine me mu tsaya mu aiki da sakonnin da annabawa suka zo da shi to da Allah ya mana wannan bayani sai aka zo aka yi bayanin annabi Adam da yadda aka kira zuriyarsa cewa su bi abin da Allah ya saukar musu bayan an gama da annabi Adamu sai aka zo kan manzo na farko da aka fara aikowa shine annabi Nuhu alaihi salatu wassalam aka aiko shi zuwa ga mutane su ma su bi abin da Allah ya saukar amma ba su bi ba sai Allah ya halakar da su wanda suka bi sai me Allah madaukakin sarki ya tseratar da su to haka sura za ta yi ta mana bayani cewa duk wanda ya bi abin da Allah ya saukar zai tsira wanda ya ƙi bin abin da Allah ya saukar ba zai tsira ba wannan shine sakon da wannan sura take isar mana muna roƙo Allah madaukakin sarki ya datar da mu abin da muka karanta daidai Allah ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya ce mana akwai tambaya da wani ya rubuto yace malam Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka maka da alkhairi ya kuma sanya ka a gidan aljanna amin sai ce tare da Allah Masha Allah.
Aha, sai ce tare da sauran jama'a. Baki ɗaya, ka wannan mutumi Allah, saka ma da alkhairi, Allah haɗa mu a gidan aljanna. Tambaya ta ita ce, me dalilin da ya sa ba a bismillah a suratu tauba? Eh, kamar mun ɗan yi magana ko? A baya kwanan nan. Yawwa, tauba haka aka saukar da ita ba bismillah. Kowace sura ana saukar da ita da bismillah, amma suratu tauba ba a saukar da ita da bismillah ba. to me yasa ba a saukar da ita da bismillah din ba aka ce saboda magana ne akan warware alƙawari mun gane ko da aka yi da kafirai suka warware to ubangiji ya shelanta cewa shi ba ya warware nasa mun fahimci wannan ko shi kuma maganan warware alƙawari idan za a yi magana ce wuta wuta zafi zafi mun gane ko dan haka ba sai an tsaya ana bismillah ba kawai aka ce bara'atun minallahi an yi baran baran mun gane ko yawwa dan haka ba magana a tsaya ana bismillah a wannan guri wallahu ta'ala alam akwai maganganu da malamai suka yi da yawa amma dai wannan a takaice yana daga cikin dalilan da yasa ba a bismillah a cikin suratul tauba kuma wata hikima ta alqur'ani bismillah ta zo daidai da ayoyin alqur'ani surorin alqur'ani dan haka sai aka samu bismillah sukutum a cikin suratul namli innahu min sulaiman wa innahu sai aka ta bismillahir rahmanir rahim wannan wata hikima ce ta alkur'ani kamar kowace sura da ta ta bismillah amma an ɗauki bismillah ta ba an jefa ta ta cikin suratul naml Allah madaukakin sarki ya dace da na'am kun ga wannan tsarin wala ba mutum ba zai iya ba mun gane ta zo a daidai a muhallinta mun gane ko wajenta ne ta zo kuma da zaka canja ta a gurin ka sa wani abu ba zai zauna ba dole ita ce zaka sa a gurin wallahu ta'ala alam muna roƙo Allah maɗaukakin sarki ya dace da mu Allah ya arzuta mu da ikhlasi muna roƙo Allah ya biya mana basu suka da ke kanmu Allah maɗaukakin sarki ya inganta mana shugabannin mu Allah ya kawo mana zaman lafiya a jihar mu da ƙasar mu Allah maɗaukakin sarki ya sanya albarka a garuruwan mu Allah maɗaukakin sarki ya sanya albarka a iyalan mu Allah maɗaukakin sarki ya jikan iyayen mu da suka riga mu gidan gaskiya mu da muke raye Allah ya rayar da mu rayuwa mai kyau Allah ya kashe mu akan musulunci Allah ya tada mu akan addinin musulunci Allah ya hada mu a gidan aljanna subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Amin.